نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha ɗaya ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kasar na casa'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibnu ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a yau babban malami hafizul islam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari allah ya gafarta mishi ya ce babu salati fi marabidil ghanami babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallah a garken awaki ko tumaki abin da ake so a nuna maka dabbobi duk da ake cin namansu gaba ɗayansu fitsarinsu da kashinsu ba najasa ba ce ya halatta in mutum ya yi sallah a ainihin inda ake ɗaura dukkanin waɗannan dabbobi innama dabbar da shari'ar musulunci te togaciya a kan wannan hukuncin ita ce guda ɗaya daga cikin dabbobin da suka halatta a ci ita ce raƙumi. sirrin zai bayyana a cikin karatun da zai biyo bayan wannan babin me yasa raƙumi ya halatta a ci naman shi kuma fitsarin shi da kashin shi da yawun shi da majinar shi ba najasa bane amma me yasa aka hana a yi sallah a wurin da ake ɗaure raƙuma ma'ana wurin da yake garke ne na raƙumi amma akuya tinkiya shanu da makamantansu garke inda ake ɗaure su suna kashi suna fitsari don kayi sallah a wannan wuri abin da ake nufi fa ana nufin kayi sallah ga ka ga kashin ko kuma kana sallah kashin na taɓa ka in kam ka kawo da duma kashin fita ko na bai dama wannan babu matsala amma ana maganar kana sallah kana mubasharantar kashin ko fitsarin ina hukuncin wannan sallah aka ce in dai akuya ce ko tinkiya ko sa ko saniya ko makamantan haka sallah ta yi to amma dangane da raƙumi za mu ji dalilin da ya sa aka hana amma shi ma ba a kai ga ɓata sallar ba Allah ya taimake mu al-Imam al-Bukhari ya ce haddathana Sulaiman ibn Harbin qala haddathana Shu'ba an Abi Tayyah an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yusalli fi marabid al-ghanam thumma sami'tuhu ba'd yaqulu kana yusalli fi marabid al-ghanam qabla an yubna al-masjidu Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli fi marabidul ghanami annabi ya kasance sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin sallah a madaura awaki ko tumaki alghanam Hausawa na kiran su ƙananan bisashe ma'ana bisa da Hausa bisa ba bisa ba bisa ana nufin dabba da take karama ina fata an ga afwan ana nufin dabba to in manya ne sai a ce ƙananan bisashe su ne tinkiya da akuya in manya ne kuma manyan bisashe to in yaso sai a bambance a ce wannan tinkiya ce wannan rago ne wannan sa ne wannan kaza amma dai asalin kalmar bisa abin da ake nufi da ita dabba to ƙananan bisashe su ne tumaki da awaki annabi sallallahu alaihi sallama yana yin sallah a garken su inda ake ɗaure su summa sami'tuhu ba'du yaqulu sannan in ji abu tayyah ya ce daga bayan waccan magana da Anas ya faɗa mini sai kuma na sake jin shi Anas yana cewa kana yusalli fi marabidil ghanami lalle annabi ya kasance yana sallah a maɗaura awaki ko tumaki qabla an yubnal masjidu kafin a gina mishi masallaci me wannan yake nuna maka abu tayyah almajirin anas yana nuna maka ya ji wannan hadisi a wurin malamin shi sau biyu riwayar farko malamin ya yi ta a takaice riwaya ta biyu kuma sai ya buɗaɗa ta ita ce riwayar farko ana sai ce annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana sallah a garken awaki da tumaki na'am a cikin riwaya ta biyu sai abu ta yayi ce summa sami'tuhu summa sami'tuhu ba'du ai ba'da zalika bayan waccan magana sai kuma na ji shi yana cewa eh annabi yana sallah a wuraren da ake ɗaura awaki kafin a gina mishi masallaci shin ko wannan maganar da ainihin abu tayyah ya ruwaito ta a karo na biyu tana da tasiri game da sauya wancan hukunci na farko ba ta da tasiri inda ma yana ba da labari ne da gwargwadon yadda labarin ya zo mai da farko malam ya ce kaza daga baya kuma malam ya sake faɗin kaza sai ya yi ƙari ba a nufin cewa kafin a gina wa annabi masallaci yake yin sallah a wannan wuri don ta halatta bayan da aka gina mai kuma masallaci bai halatta ba a'a ko bayan da aka gina masallacin hukuncin yana nan a matsayin halacci inna ma kaɗai wannan riwayar ta biyu tana shaida mana me tana shaida mana gaskiyar al'amari daga baya sai annabi ya daina yin wannan sallah a inda yake yi din saboda a inda yake yi din a can ma'ana inda aka yi mai masauki ne ana can ana gina masallaci to da ya iso madina ina yake sallah inda yake sallah garke ne na awaki da aka gina masallaci fa sai taso daga can sai ya dawo nan shin wannan labari na nuna halatta ba kenan a ba yana nuna bai halatta ba ne na fata an gane babu salati fi mawadi'il ibli babin da ke bayani akan hukuncin sallah a wuraren raƙuma a nan sai bai ce maɗaura ko garke saboda a nan ana so ka tsaya ka lura da kyau dangane da raƙumi hadisi ya zo sahihi cikin littafin musnad na al'imamu ahmad da sunan na ibnu maja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato hana yin sallah a idda ake ɗaure raƙuma ku kiyaye inda ake ɗaure raƙuma garken raƙumi saboda ya ce matattarar shaiɗanu ce kun ji sirrin kenan ya sake bayani a cikin riwayar wannan hadisi ta ibnu maja da cewa in za ku hau raƙumi ku hau shi da sunan Allah a me wannan yake nufi yana nufin za a hau mota ba za a hauta da sunan Allah ba yana nufin za a hau jaki ba za a hau da sunan Allah ba a'a wannan ta'kid ne karfafar abin da yake dama tabbatacce ne duk abin da zaka hau zaka ambaci sunan Allah amma raƙumi ana ƙara faɗakar da kai lallai fa ka ambaci sunan Allah sai ce saboda an halicci raƙumi ne daga shaiɗanu kamar yadda aka halicci ɗan adam daga ƙasa haka aka halicci raƙuma daga shaiɗanu kamar yadda daga wuta su kuma aka yi shaiɗanu kamar yadda daga haske aka yi mala'iku ana nufin madda abin da aka halicci waɗannan halittu da su to raƙuma da me aka halicce su aljanu ne shaiɗanun aljanu aka ɗiba aka halicci raƙuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ya ce a saman tozon kowane raƙumi akwai shaiɗani ya ce don haka ku ambaci sunan Allah yana ƙarfafar wannan maganar waɗannan dalilan su ne suka sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in aka ce wannan wuri garke ne na raƙuma sai shaidanu sai su zo sai su yanyama wurin ma'ana an ga dangi kenan sai yayi wata magana sai ya ce ba ku ganin yadda idan shi yake ne kalli idan raƙumi ka gani sannan in kai ka mu'amalanci raƙumi ka san cikin dabbobin gida babu mugun dabba irin raƙumi mugun dabba ne raƙumi wanda makiwatan shi makiwatan shi na gaske ba wai waɗanda suka ba da labari ba suka ce idan raƙumin ka bai da lafiya idan likita ya zo ya mishi allura ko ya mishi lalas ko wani abu wanda ya ji mai rauni ko ya huda shi kana wurin ko baka wurin sai kullace ka kai mai shi don haka yadda suke sai su haɗa baki mai allura ko mai lalas ko menene za a kama raƙumin a ɗaure sai zo ya mai allurar in aka tabbatar an gama allurar sai shi mai raƙumin sai fito ta wata ƙofa yana fitowa a guje sai bi wannan likitan sai su rufa da gudu sai raƙumin ya gani to shi kenan yanzu an yardar da shi kenan to sai shi wannan ya dawo mai shi yana shafa shi yana shafa shi yana shafa shi ya bashi abinci yana bambamin faɗa wanda yake faɗa min haka makiwacin raƙumi ne wanda ya girma cikin raƙuma malami ne a garin Maiduguri sunan shi Malam Abubakar Bulogul Maram ana kiran shi bulogul maram saboda yawan karantar da bulogul maram shi cikin raƙuma ya girma ya ce in ba kai mishi haka ba abin da zai biyo baya yana ganin ka zai kyale ka ne sai ya miƙe tsaye sai ya cafi tsakiyar kanka sai ya ɗaga sama kai ta lilo sai ka mace sannan ya jefar da kai Allah ya taimake mu babu salati fi mawadi'il ibli babin da ke bayani akan ya halatta ai sallah a wuraren da ake daura raƙuma قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله nafi'u ya ce na ga malamina abdullahi dan umar yana sallah ila ba'irihi ya tasa raƙumin shi gaba shine ma'ana ila ɗin ya tasa raƙumin shi gaba yana sallah da shi a gaba wa qala sai shi abdullahi ibn umar ya ce ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yaf'aluhu na ga manzon Allah yana aikata haka to annan yana so ya bambance maka abubuwa ne garken raƙumi nan ne aka hana sallah amma ka kawo raƙumi ne ka kwantar da shi nan to babu laifi ka mai da shi sutura kai sallah da shi dan haka imam bukhari ya bambanta marabid da mawazi marabid garke inda suke da turke ake ɗaure su su kwana ko su wuni ko su ci abinci amma mawda'ifa a nan wurin kawo raƙumi kawai aka yi sai aka ajiye a wurin sai kai sallah a wurin to ba a hana wannan ba amma in garke ne fatonan ne aka hana bambancewar da ta ja imam bukhari ce can marabit garke nan kuma yace mawadai wurin raƙumi imam bukhari kenan babun ko babu man salla wa qaddamahu tannurun aw narun aw shay'un mimma yu'badu fa arada bihi Allah Allahu akbar kaji imam bukhari malamin aqida yace babin da ke bayani akan mutumin da ya sallah a gaban shi akwai tanda ta waina kowa ya san tandar waina matsayin kasko take akwai wuta ciki ko kuma ita wutar marere gata sai ce ko kuma wani abu daga cikin abubuwan da ake bautawa ya fuskance shi ya sallah amma fa shi Allah yake wa sallar ina matsayin sallar ko kun fahimta ma'ana sai aka ce gunki ne a nan sai ka zo sai kai sallah saboda Allah amma a gaban gunki ina matsayin sallar abin da ake ce maka ba ce maka ake ɗauko gunki ka ajiye ka yi sallah saboda Allah ba ba haka ake cewa ba abin da ake ce maka kamawa ta yi ka zo za ka yi sallah sai ya zama daidai wurin ya zama akwai wani gunki ko akwai wuta ko wani abu wanda aka bautawa a da ko ake bautawa a yanzu kai in ka tashi sai ka tsarkake zuciyarka sai kai sallar ka saboda Allah ina hukuncin wannan sallar da kai aka ce ta yi dalili innamal amalu bin niyyat aikin ka dan Allah ka yi to kasantuwar wani yanayi da ke kusa da wurin bai bata wannan aiki ba wa qala az-zuhri al-imam muhammad ibn shihab az-zuhri yace akhbarani anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uridat alayya an-naru wa ana usalli Anas dan Malik ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wa alihi sallama ya ce, An gitto min wuta, an kawo wutar jahannama a gabana a halin ina sallah. Wannan hadisi mun karanta shi a can baya lamba ainihin ta casa'in da uku. Abin da ya faru jama'a hadisin sallar kusufi ce. Aka waye gari da hantsi rana ta kisfe, jama'a suka rikice, to akwai jahiliya bata daɗe da wucewa ba. a jahiliya in rana ta kisfe sai a ce ai rana ta kisfe ne saboda an haifi wani babban mutum ko wani babban mutum ya rasu haka mu ma nan jahiliyar ƙasarmu muka tashi a lokacin lokacin da hayyar salasu ya rasu shugaban ƙasar habasha muna matasa ƙanana sai muka ji iyaye da kakanni suna cewa ai hayyar salasu ɗin nan saboda jikan annabi sulaimana ne don haka rana ta kisfe ko wata ya kisfe saboda mutuwar shi amma fa shi hayyar salasin kafiri ne kaga inda ake kwamacala ke kwamacala sai jahilci jama'a mun gane wannan da kyau da ta faru haka sai ta daidai da wannan hantsi da rana ta kisfe ɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sunan wannan ɗan ibrahim wanda mariya ta haifan mishi sai mutane suka ce wannan ɗa lallai babban mutum ne gashi rana ta kisfe saboda rasuwar shi a nan ne za ku gane yaya ahli sunna yake ahli sunna baya bin emotional feelings dan kawai birgewa ko ban haushi ba ta canza tunanin shi daga sunna shine me ike faruwa a daidai wannan lokaci karawa annabi daraja suke kenan da suke cewa rana ta kisfe saboda mutuwar dan shi ko sai manzo Allah ya miƙe yana cewa inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi na'am ku yi haƙuri wata riwayar hadisin na kawo jin ba ku santa bane ku yi haƙuri inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi akwai wannan riwayar ku tsaya mu kai makasudin rana da wata ba sa kispewa saboda wani ya rayu an haifi wani kenan ko saboda mutuwar wani a nan mai annabi yake nuna wa jama'a sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa jama'a wannan darajar da kuka bashi ba zai karɓe ta ba dan ba daidai ba ce amma fa credit ake ƙara mishi cewa ake ai ranar ta kisfe saboda ɗanka ya rasu sai ce ba haka bane sai ce ai waɗannan ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah idan kun fahimci wannan maganar ita ce wannan matsalar da ta faru tana nuna mana cewa a jahiliyar da suka baro haka take ko haka mu ma take a nan jahiliyar mu duk sadda rana ta kisfe ko wata ya kisfe abin da mutane suke tunani ta kisfe ko ya kisfe saboda haihuwa ko mutuwar wani ɗaɗai kenan na biyu suna tunanin cewa ta kama ainihin wato wata ne ma'ana rana ce ta kama wata ya mata laifi shine zaka ji suna rana saki bawanki gobe ba shi karawa ma'ana laifi ya tu sake shi bawanki ne gobe ba shi karawa ya tuba amma mu ne muke magana a madadin shi don shi ya kamu na fata an gane Allah ya kiyaye abin da wannan maganar take nuna mana jama'a shine lallai lallai musulmi su zama a cikin taitayinsu game da 'yan jahiliya kasi ta asiri a kansu ku fahimci wannan da kyau to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauko mayafin shi ya fito masallaci aka zo aka yi sallar kusufi ana cikin sallar kusufi sai aka kawo aljanna gaba ɗaya sai aka ajiye a gaban shi aljanna aka kawo aka ajiye a gaban shi da aka ajiye aljanna a gaban shi su ba su gani ba shi kadai yake gani sai ya miƙa hannu sai aka janye ya sake miƙawa aka janye ya sake miƙawa sai aka janye can ana cikin sallah kuma sai ainihin aka ga manzon Allah ya zabura ya ja da baya ya koma inda yake ya sake zabura ya ja da baya nan ma sai da aka yi haka kashe uku karanta riwayar sunanin nasa'i sai mun zo cikin karatun ainihin ta a wannan babi za mu zo da waɗannan riwayoyi insha Allah da aka idar da sallah sai sahabbai suka ce sun ga abin da ba su saba gani ba na ɗaya sun ga yana miƙa hannu yana sake komawa har sau uku yana ja da baya yana tsalle me ya faru sai ya ce aljanna aka kawo aka aje a gaban shi shine yayi kokari ya tsinko ƴaƴan itatuwan ya miƙo wa al'umma shi yace da za a ci su har duniya ta tashi don su ba sa karewa yace amma sai aka janye na biyu fa yace wutar jahannama aka kawo aka aje a gaban shi shine sai ya ga yadda take zababbakar junanta har ya ga wata mace a ciki kyanwa mage kulya tana yakushinta sai ya ja da baya a nan an kawo wutar jahannama an aje gaban shi a wannan lokaci a lokacin yana sallah sallar shi ta ɓaci ba ta ɓaci ba don wa yake sallar dan Allah ba dan wutar ba kaji muhallin shahid na bukhari shine ka wannan hadisin yace uridat alayya an-nar wa ana usalli an kawo wuta an aje mini a gabana ina sallah قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسف الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع عبد الله بن عباس يتي إن خسفت الشمس kun ga yadda larabci yake tasarrufi malaman fiqhu suna bambancewa su ce rana sai a ce kusufi da kaulasa wata kuma sai a ce husufi da ainihin hasaɓe mai ruwa sai ainihin malaman hadisi suka ce duk ya zo a cikin hadisi don haka za a iya cewa kasafati shamsu za a iya cewa khasafati shamsu za a iya cewa kasafa alqamaru za a iya cewa khasafa alqamar tare da cewa alqur'ani ya zo da fa'izan ko fa'izan khasafa alqamar ya zo da kha wa khasafa alqamar wa khasafa alqamaru wa khasafa alqamaru da yazo ba dalili ne akan cewa dole sai a tsaya a haka ba saboda alqur'ani in ya zo yakan zabi ɗaya daga cikin lugogi sai magana da shi a cikin harshen larabci din ko kun fahimci wannan da kyau Allah ya taimake mu Abdullah dan Abbas ya ce rana ta yi husufi wato an samu solar eclipse wato jama'a ku tashi ku yi ilimi ilimin nan za ku tashi ku yi ne don ku bayyana mu'ujiza ta addinin musulunci husufin rana ko ana iya forecasting din shi scientifically and is it possible and is it allowed islamically it is indeed ana iya hasaso rana za ta yi kusufi ranar kaza ga watan kaza karfe kaza minti kaza zuwa minti kaza keke da keke ana iya ganowa ba bokanci ba ne science ne jama'a ku je ku koyi ilimin mathematics physics ku kware a kai ku yi zurfi za ku san waɗannan abubuwan za ku ga cewa Allahu ya tajalla li ilmil hadith Allah shi ya gama sharhin science ba science ne yake sharhin Allah ba Allah ya gama sharhin amma ba ku je kun koya ba sai ku yi ta shirme sai ku yi ta bankaura in the name of Islam ku je ku yi karatu ku yi ilimi ku je ku yi ilimi alqur'ani di yayi sharhin waɗannan abubuwa in kuka je kuka koya sai ku fi kowa albarka a duniya amma ba ku koya ba sai ku zo ku yi ta shirme ku yi ta shirme kuna ganin cewa wai ku wakilan musulunci ne a halin kuna tanishin kuna gurɓata hasken addinin musulunci ne rana ana iya gane za ta yi kusufi ranar kaza ga watan kaza karfe kaza a gari kaza daga minti kaza zuwa minti kaza ana iya gano wannan a ilmance kuma bai saba wa addinin musulunci ba kai ba wannan ba ma wani babban malami na fiqihu da ya zama scientist ne astronomer ne shine al-imamu abu muhammad aliyu ibnu hazmin az-zahiri shi yana iya calculation ma mathematically yana iya bin ƙididdiga ta lissafi ya gano kusufi da aka yi a zamanin manzon Allah yaushe ne kusufin ma ya faru ilimi ne jama'a ku tashi ku yi karatu kar ku ji fatawar 'yan ataba ku tashi ku yi karatu ku nemi ilimi jama'a muna buƙatar ilimi ɗan adam ba ilimi jama'a gwamnati tafi lahira saboda jaki ne aka yi shi don ya ci duka ya ɗauki kaya amma ɗan adam wannan ilimi shine Allah maɗaukakin ya zuba mishi jiya muna kallon wani abin da nake bayyana musu nace ku dubi ikon Allah agwagwa ce take tashi sama in ta tashi sama sai kuma in ta zo ruwa sai ta makale kafafuwanta kuma tana tafiya in ta zo ƙasa kuma fa sai ta miƙe kafa sai tana tafiya kaga ita mecece ita jirgin ƙasa ce ita mota ce ita jirgin sama ce ita jirgin ruwa ce sai na ce ku je ku yanka agwagwa ina injin da take tabawa in za ta yi wannan to wannan shine software kenan a computer science software kenan kai ma kana da ita yanzu ka tashi tafiya ba inda kake motsawa amma in za a tashi babur fa in zai tafiya akwai inda ake tabawa kiki kiki ko kuma ai ta kakat kakat ko to amma kai in zaka tafi fa duk inda kake son tafiya kana cikin kwana ba inda zaka ce kwaneru sannan kai haka ko kuwa ku tashi ku yi ilimi ku tashi ku yi ilimi ina fata an gane ka duba da kyau ka gani ba inda ka tashi ta yin kwana kake yin haka sai ka wai ga haka kawai sai ga kayi amma babur ko mota sai an dan taba wani abu amma ka dubi dabba software ce Allah ya shirya mishi a cikin me a cikin kwakwalwar shi tana rikicewa shine hauka ya faru sai ka ga ya barkace Allah ya taimake mu tashi ku yi karatu jama'a ni daidai ne za a yi ruwa wuri kaza za a yi hadari wuri kaza zafin rana za a yi wuri kaza za a yi kaza ilimi ne yana magana weather focus ilimi ne ko kuma a ce yanzu ga azumi bai tsaya ba ko a ce ranar kaza ga watan kaza gari kaza karfe kaza rana za ta faɗi don haka karfe kaza za su sha ruwa ilimi ne a nan Najeriya mutumin da ya zage akan shekara ɗari biyu shine Abdullahi Gwandu. Karatu ne ko ka yi wannan sai ka haɗa da wancan zai bayyana in ba kai wannan ɗin ba wancan ɗin ba zai bayyana ba don haka duk wani ƙarin karatu da ɗan adam ya samu baya yawa sai dai ya haskaka karatun da yake baya idan kai malamin fiƙihu ne ka je ka zauna da likitoci su kare ka da wani abu sai ka ga wani abu na fikihunka a lokacin ya ƙara bayyana ka gwada wannan da kyau ka gani ka gwada da kyau ka gani in manomi ne kai manomi ne ko to je ka ka samu waɗanda suke zaune suna aikin kafinta kana hira da su sai kaga a cikin wannan sai ka samu wata basira wadda wata ran sai ta haskaka maka a wancan abin duk inda dan adam ya samu ƙarin ilimi sai ya haskaka mai a wani ilimin da yake da shi in kuma ya zauna haka haka zai zauna gashi nan dai abdullahi dan abbas yake cewa in khasafati shamsu rana ta kisfe fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi salla thumma qala sa'annan sai yace ra'aytu nara Allahu akbar in ba manzon Allah ba duk wanda ya faɗa haka sunan shi makaryaci eh uritu nara an nuna min wuta in gari ya waye yanzu kace je da daddare an nuna maka wutar jahannama kadai idda zaka wanke kanka in kace a mafarki ne amma in dai ido da ido ne sai ce ƙarya ne amma annabi yana nufin uritun nara an nuna min wuta falam ara manzaran tunda nake ban taba ganin wani abu da na gani ba kal yaumi kamar yau qattu ko so daya afza'a mai ban tsoro ban taba ganin abin da yafi komai ban tsoro irin yau ba domin duk bala'i gaba ɗaya gaba ɗaya Allah ya tattara shi ya haɗa a cikin wutar jahannama inna azabaha kana gharama to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye a nan da yake cewa an nuna mishi wuta ɗin ina aka nuna mishi wuta a lokacin da yake cikin sallah don haka babu laifi in ta faru ku kiyaye jama'a in ta faru kayi sallah sai zama daidai wurin da kake yin sallah ɗin akwai wani abu wanda mutane ke bautawa in kana da ikon gusar da shi sai ka gusar da shi in baka da ikon gusar da shi fa misali ku ne ɗalibai a faculty na law dukkan faculty na law za ga an aje wani gunki an yi mai rufa ido ya rike takobi haka zai yanke gunki ne ko ba gunki ba gunki ne sai zama sallah ta kama ka za ka yi anan kana marmaza a idan da sallar ka shiga za ka yi fefa ko za ka yi kaza ba za ka ce saboda kai ne ɗalibi mai imani ba sai ka kau da wannan gunkin ka yi sallar ka saboda Allah gunki kuma Allah Allah ya rusa shi babu karahiyati salati fil maqabiri babin da ke bayani akan an hana yin sallah a cikin makabartu قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku sanya wasu daga cikin sallolinku a gidajenku waɗannan sallolin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi su ne sallolin nafila daga cikin sallolin da kuke yi ku ɗibi wasu sallolin ku zuba su a cikin gida za ku rinka yi ba ana nufin sallar farilla ba sallolin ku na nafila ya zama za ku rinka yin su a ainihin gidaje wala tattakhizuha qubura kar ku mai da su makabartu wannan hadisin yana ishara akan makabarta ce ba a yin sallah a ciki kaji dalilin Imam al-Bukhari kenan ba a yin sallah a cikin makabarta in ka daina sallah a gidanka haka ta faru haka a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wadda ta zo cikin nan sahihul bukhari da cikin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku rinka karatun alqur'ani a gidajenku kar ku mai da gidajenku makabartu dalili akan ba a zaman karatun alqur'ani a cikin makabartu sai a gida ake karatun qur'ani to ka rinka karanta alqur'ani a gidanka babu salati fi mawadhi'il khasfi wal azabi babin da ke bayani akan hukuncin sallah a wuraren da aka taɓa shafe mutanen wurin wuri ne aka shafe mutanen wurin kamar ƙasar samud wato na wuni cikin aiki ne yau na so in zo muku da computer system da projector in haska muku irin waɗannan wuraren na duniya ƙasar annabi lot da ƙasar samudawa da ƙasar adawa na so in haska muku su a bango ku ga yadda suke a yau kasar annabi lut da aka kisfe ta ma'ana aka shafe ta aka cire mutanen wurin aka yi sama da su aka yi musu ruwan bama bamai sai aka juyo da su ƙasa sai wani bakin ruwa sai tashi sai mamaye wurin to ina hukuncin ka je ka tsaya wannan wuri kai sallah shine bukhari yake magana sannan yau in ka tafi northern north southern saudi arabia kudancin saudi arabia nan ne kasar samudawa take diyaru samud zaka je ka ga ƙasar garin nasu yana nan na samudawa garin samudawa ba garin adawa ba garin adawa yana can wajen jordan da makamantansu amma garin samudawa a yau yana cikin ƙasar saudi arabia ina hukuncin ka yi sallah a wannan wurin shine karatun da muke a yau ko kuma wani wuri da Allah ya taɓa tara wasu mutane ya zubo musu azaba kamar nan ƙasar misra wajen kogin nile anan aka hallaka su fir'auna ina hukuncin ai sallah a wannan wurin ko kun fahimci karatun yawwa na eh, za a samu wata rana insha Allah ta'ala zan dauko zan nuna muku insha Allah ta'ala wa yuzkaru anna aliyan radiyallahu anhu kariha salata bi khasfi babila an ba da labarin cewa sayyidina ali Allah ya kara mishi yarda ya hana yin sallah a wurin da aka kisfe mutane a ƙasar Babila ta ƙasar Iraq nan ma an taɓa kisfe wasu mutane to Sayyidina Ali ya ainihin hana yin sallah a wannan wurin a ƙashin gaskiya abin da malamai suka ce shine har yanzu ana samun wuraren da an kisfe su saboda laifinsu shine girgizar ƙasa duk inda kaga girgizar ƙasa ta faru dalili ne akan cewa zunuban mutanen waɗannan wurin sun yi yawa don haka mutanen Najeriya mu guji kafirci da zalunci da fasikanci da sabon Allah ku dubi har yau Allah ya rufe asiri a iya abin da muka sani ba mu taɓa jin labarin an girgiza ƙasa a Najeriya ba haka ne ko ba haka ba haka ne abin da wannan ke nunawa fa duk laifin namu har yanzu bai kai a mana wannan azabar ba to amma in ka dubi kuma yadda ake tunkuɗawa ana takurawa kama ana tafiya towards wato a kai ga yi wa Allah waɗannan laifuffukan ne dubi irin yadda ake azabtar da mutane da yunwa da wahalhalu dubi yadda barayi dubi yadda ake zubar da jini ake kisan kai dubi yadda ake cin naman mutane dubi yadda ake zinace zinace duk waɗannan abubuwan rahama Allah sai kaga Allah ya sa wata yayi kusufi duk sanda kaga wata yayi kusufi ana faɗakar da mutane ne ku gyara abin ya fara yawa duk sanda kaga rana ta yi ana faɗakar da mutane ne duk sanda kaga babu ruwa duk sanda ka ga annoba ciwon kai ya sauka yana ta kashe mutane amai da gudawa abubuwa ana nufin ana kaɗa muku ƙararrawa ne cewa abubuwan fa sun fara yawa to in kaga ƙasa ta fara burmawa to shikenan matsala ta yi yawa don haka wannan hukuncin Abdullahi dan Abbasin ya ɗauka idan ƙasa ta yi girgiza a wuri sai ya yi sallah irin salatul kusufi zunubi ne yake yawa ƙasa take ainihin a samu ainihin wato earthquake ƙasa ta girgiza to zunubin nan da yake yawa shine abin da yake sa Allah da ya mallaki ƙasar ta girgiza malaman kimiyya su kuma sai su gano cewa kaza kaza kaza kaza shin ko wannan scientific theory din nasu ya saba warcan magana tamu ta tauhidi a'a Allah shi yake sabbaba sababin da su suke gani sai abin ya faru don haka su bincikensu sai nuna musu me sababin mu kuma da ke karantar da tauhidi fa sai mu ce Allah shine musabbibul asbab don haka sadda mu muke cewa Allah ne ya saukar da girgizar ƙasa su kuma suke cewa ga abubuwan da suka kawo maganganunmu ba suna karo da juna ba ne amma an samu gap ne a communication shine galibin masu wannan ilimin ba musulmi ba ne mu kuma da muke da wannan ilimin na Allah musulmi ne to sai muke kyamar za su taba mana aƙida su kuma sai suke ganin mu gidadawa kenan da su za su musulunta su hada da ilimin wajenmu mu kuma mu karanta kimiyya mu hada da ilimin wajensu za ku ga an tafi daidai shine mu muna da sirrin wa yake sabbaba abin shine khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir su kuma sai suka gano sababin shine sai su je su ce sun gano ƙasar ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ne yaya aka yi ta kaza ta kaza din sai su ce kuma wannan ba su gane ya aka yi ba za su ce sun gano da aka haifi irin waɗannan conjoined twins sai kaga an haifi tagwaye amanne kai ɗaya ko kuma kai biyu kafafuwa hudu amma kuma kwankwason su amanne sai su ce sun gano mani ne kaza ya kaza ya shiga kaza ya harɗe da kaza ya harɗe da kaza na'am wane ne ya harɗa maniyin Allah ne to amma su ba su gano ba to mu kuma muka ji sun ce ga abin da ya faru sai mu ce ƙarya suke a'a sababin da Allah ya sabbaba suka gano mu kuma mun gano wa wanda ya sabbaban yasa jama'ar musulmi ku tashi ku yi ilimi kar ku sake a yi ba ku Allah ya taimake mu to shine malam yake cewa حدثنا إسماعيل بن عبد الله الله أكبر كاجي wannan babban ɗa ne ga Imam Malik in nace ɗa Hausa ne dan kanwashi ibn ukhti Malik قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يقرا مس يردا yace أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا على لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم tafiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jama'a sai biyo ta wancan wurin da muke faɗi shine ƙasar Samudawa inda aka hallaka su ita ƙasar Samudawa tuntuni bata ɓoyu ba ƙasar Adawa ce ta ɓoyu ita Allah maɗaukakin sarki ya haɗiye garin ne a ƙarƙashin ƙasa sannan dama akwai rairayi akwai yashi akwai sahara sai ta yadda sahara sai ya rufe garin wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqafi al ahqaf dama a tudin yayi ne rairayi da ya tashi sai ya rufe garin shine sai somewhere around 1984 sannan aka gano garin to da aka gano garin shine aka yi ta nuna aka yi ta nuna mamakin Allah su da kansu archaeologists masu binciken yanayin tarihin ƙasa da menene menene sai suka ce duk wani littafi da aka rubuta na addini da na philosophers na tarihi da na kowa babu littafin da ya taɓa ba da tarihin wannan garin sai alkur'ani yana nan akan documentary channel da ka je ka shiga website ɗinsu kana neman wannan magana za ka same ta akan documentary channel da kansu suka nuna program ɗin sannan suka bayyana cewa babu littafin tarihin da ya ga wato sai suka ɗauki alkur'ani a matsayin littafin tarihi na'am mun yadda littafin tarihin ne babu littafin tarihin da ya kawo labarin wannan garin sai alkur'ani kuma suka ce littafin na addini ko ba na addini ba babu wani littafi a doron duniya da ya kawo wannan wannan aya ce jama'a shi yasa akwai wani babban malami malam haruna yahaya a ƙasar ainihin wato turkiya yake malami ne makaranci masani yana yawan rubuce-rubuce akan wannan ga littafan shi nan ku je darar tauhid a nan ainihin kaduna bookshop ne ana sayarwa ka je ka sai littattafan haruna ya haya akan duk waɗannan abubuwa za ka ga mamakin allah za ka ga mamakin allah allah ya taimake mu to shine sai yake cewa Abdullahi dan Umar ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala la tadkhulu ala haula'i almu'azzabina manzo Allah yake kar ku shiga ga waɗannan da ake azabtar da su illa an takunu baki na sai dai ku shiga kuna masu kuka wato in har za ku shiga ta cikin garin ku wuce to sai dai ku shiga kuna kuka fa in lam takunu baki na in ko ba za ku kasance ku shiga da kuka ba fala tadkhulu alaihim to kar ku shiga ta cikin garin la yusibukum ma asabahum dan kada abin da ya same su ya same ku shine in kuka shiga garin kuka wuce kuna hira kuna hankalin ku a kwance dalili ne akan ba ku wa'azantu da abin da ya same su ba yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam an ya zo wucewa garin yakan ainihin lullube kanshi yana kuka sannan ya wuce a gurguje a gurguje haka haka yake yi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan dalilan su ne imam bukhari yake ishara akan cewa bai halatta a ƙashin gaskiya a yi sallah a waɗannan wuraren ba domin abin da ake cewa in za ka shiga ka shiga kana kuka to za ka yi ta kuka a sallah ne ko kuwa na ɗaya kenan na biyu aka ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurguje yake shigiya to kai da ake neman ka wuce a gurguje ina ma'ana ka tsaya kana ta da sallah a wurin don haka gaskiya duk irin wuraren da musibu suka faru irin waɗannan hakikanin al'amari malamai suka ce an hana zama ma a wannan wurin domin zama a wannan wurin ka ji sharaɗin shi kai ta kuka to za ka yi ta kuka ne kamar ɗan jaki kullum na fata an gane Allah ya kyauta babu salati fil bi'ati babin da ke bayani akan hukuncin sallah a cikin coci ina hukuncin musulmi ya sallah a cikin church asalin albi'a ita ce coci ta yahudawa alkanisa coci ta ainihin kiristoci to mu hausawa ba ma bambancewa in mun ga mutane suna sabis ranar asabar sunan su kiristoci mun gani suna yi lahadi sunan ki su kiristoci ko amma masu yin sabis ranakun lahadi in dai ba wani abu ne ya kai ba to waɗannan yahudawa ne masu yin sabis eh asabar asabar yahudawa ne masu yi lahadi in dai ba wani abu ne ya kai yahuda ranar ba to kiristoci ne su kuma suke yi zaka zo ka ji hadisi zai bayyana mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rana ɗaya ce suke lalibanta ita ce ranar juma'a su sai suka laliba suka laliba sai suka bata sai suka gano asabar ce su ne yahudawa kiristoci suka laliba suka laliba sai suka gano lahadi ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm alkiyama a ranar alkiyama gashi dai mu ne muka zo ƙarshe a tarihin zuwan duniya amma kuma mu ne na farko annabi ne da jama'a shi zai fara shiga aljanna sallallahu alaihi wasallama sannan al'umma da annabawan su zo su shiga ya ce to al'amarin gashi nan ya faru a nan duniya sai mun hau juma'a mun sauka gobe asabar sannan yahudawa su shiga jibi lahadi sannan kiristoci su shiga bayan mun gama cin kasuwar wannan ranar na fatar an gane shi yasa kaga yanzu protestant suka taso da hayaniya su ma suka ce sun gano cewa lahadin ma wani fafaroma ne ya canza ta suka ce bid'a ce ta yan katolika don haka suka ce abin da yake daidai ita ce asabar din that is within themselves akwai confusion Allah ya kiyaye wa qala umar radiyallahu anhu sayyidina umar Allah ya kara mishi yarda yace inna la nadkhulu kana isakum ya ku kiristoci mu ba ma shiga cikin cocinanku min ajalit tamasili min ajalit tamasilin lati fiha saboda gumakan da ke cikin cocinan a asuwaru waɗanda aka zana su ko kuma waɗanda suke a matsayin hotuna ne ko suke status wato wasu gumaka ne da ke wakiltar hotunan wasu annabawa ko wasu salihai ko kun fahimta jama'a min ajli tamasil allati fiha saboda gumakan da ke ciki asuwar waɗanda gumakan nan matsayin zane ne suke na wasu bayin Allah ko annabawa in ka shiga cikin church zaka ga me zaka ga mutum mutumi na Maryam zaka ga mutum mutumi na Annabi Isa shine status din zaka ga gangar jiki an zana ko kuma ka ga zanen a jikin bango ko a jikin wata kalanda ko wata poster ko makamantan haka abin da ya faru wannan asari الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة يرويتوش آه الإمام عبد الرزاق يرويتوش أتكين المصنف الإمام عبد الرزاق يرويتوش أتكين المصنف ده إسنادي صحيح سيدنا عمر ني أما سينشي نشو غبان قصا سيتفي مي سيتفي تا yana kyakkyawayawa maganar da muka faɗa ran nan a karatun hikba ta tawa da masu mulki da sss hankali bari mu sake faɗinta ita ce mai mulki baya zama a cikin government house yana karɓar report kawai yana shan juice yana cin dambun nama dole ne ya rinka kewayawa yana ganin wani hali mutanen shi suke ciki nesa da kusa idan dare ya yi lallai ne ya kai ya fito ya shiga ya fita lunguna in ba haka ba fa ya tura jami'an tsaro kowane lungu su ɗauko mishi rahotannin menene yake faruwa. mugun abu ne ya sauka ga wani kamar mai kamar ‘yan fashi su datse wannan yunwa ce wani yake fama da ita wani ne matar shi take naƙuda za ta haihu babu yadda zai yi lallai ne dole masu mulki su yi wannan don haka his excellency gwamna gaba ɗaya ba wai na jihar kaduna ba wajibin da yake kan shi kenan sarki ba na zazzau ba duk sarakuna aikin da yake kansu kenan shugaba ba wai na najeriya ba duk sarkin da ke duniya ciyaman na local government ba na zaria ko sabon gari ba duk inda suke a duniya wannan aikin su ne kuma dole ne a kansu kuma wannan shine implication na ka zama shugaba ba ka samu kuɗi ba duk sanda ka zo ka ce kana son ka zama shugaba ka rinka tunanin da rana aiki za ka zage kana yau mutane na office da daddare fa bacci sai dai abin da ba a rasa ba sayyidina umar yawo yake da shi da jama'a shi in ya ji bacci sai dan samu wuri ya kwanta su sai su dan kyakkewaya lunguna su dan kyakkewaya in ya rintsa minti talatin sai su zo su tashe shi wani kuma ya kwanta haka ake har gari ya waye wannan magana muka faɗa aka je aka gaya wa wai ciyaman na zare local government wai albani ya tsine mishi albarka kuna zubar da darajar ku a wuraren mu ne kuna zubar da darajar ku a wuraren mu ne duk maganar da nake faɗi ni nake recording da kaina kuma ina documenting abina kuma bari ku ji ku daina maganar gwamna ko director na SS na ƙasa ko wane ne wallahi duk maganar da nake faɗi a shirye nake a kai ta lahira Allah ya mini hisabi a kanta ba yaro bane ni waɗannan maganganun ba ina faɗi na son zuciya bane ba kuma wawa bane I'm not a fool idan zamanin saukar da annabawa ne Allah ya kaddari zan zama annabi na kai dan na keta shekara arba'in tuni saboda haka ba yaro bane ni ana maganganu ne ana fuskantar duniya dan kasar mu ta gyaru ba fadanci muke ba ba ma jiran yanzu sha'aban yayi kowa ya aiko mana da geran kunu za mu iya kwana da yunwa mu waye gari mu faɗi gaskiya lallai ne mai mulki duk wani matashi da ke fatan ya zama kansila ko ciyaman ya san daga cikin implication din shine babu bacci da daddare da rana kuma babu hutawa sai na umar sai da suka tambaye shi ma'aikatan shi suka ce ranka ya daɗe da yaushe kake hutawa ya ce kamar yaya suka ce da rana ka wuna ofis da daddare kuma da kai ake patrol ya ce idan na hu don haka lallai mr chairman mr governor mr president His Excellency da duk wani mai mulki mu ne muku nasiha ku daina bacci da daddare. Wani yana nan karfe biyun dare naƙuda matar shi za ta kama ta. Haƙƙinka ne kai mai mulki haƙƙi na wajibi na farilla a zo da mota to ya za a yi babu telefon telefon baya aiki telefon landline baya aiki ba ka ba telefon landline shine ake bada namba a ce 33 duk inda ka buga 33 is a free is a free toll line da ka buga shi kenan isaf wane ne yan ambulance za su zo su kawo maka ɗauki babu wannan a ƙasar mu don haka dole ne gwamna da ministoci da wane ne su fito su ta kewayawa amma ka shigo gari ka ji shiru wane naƙuda ta samu matar shi wane yan fashi sun zo sun gama rabin gidan sun harbi gidan an harbi wane za a kai shi asibiti babu yadda za a yi ranar alkiyama sai Allah ya tare ka kai mai mulki ya yi maka tambaya ka yi jawabi sayyidina umar ya ce jaki in aka ɗora mai mangala ya zo zai haura rami ya kasa haurawa ya fada ya ce ranar kiyama mai mulki ya shiga uku ku bari mu faɗa musu gaskiya a yi aiki da gaskiya ƙasan mu ta gyaru muna zuwa ingila mu je saudi arabia mu je dubai mu ga gari ya gyaru muna sha'awa to mu muna kishin duk wani alheri da muka gani a ko ina a ce wannan irin alherin gashi ainihin a ƙasan mu ya tabbata ina fata an gane to amma me yake faruwa idan ya zama ƙasar mu ba za ta gyaru ba ma'ana so ake yi ƙasa ta lalace ina ma'ana ƙasa ta lalace malamai kawai sai dai su zama press singers ma'ana kawai 'yan amshin shata ƙasa sai ta lalace lallai ne in karatu ya kama wanda am za a faɗi za a faɗi idan nasiha ta kama tsakaninmu da sarki wane ko mai martaba wane ko his excellency wane nan kuma za mu nemi appointment mu je mu same shi one on one mu gabatar mushi da nasiha mu faɗa da baki in ta kama mu faɗa a rubuce saboda so muke ƙasanmu ta gyaru so muke ƙasanmu ta gyaru gyaruwar da za ta fi ingila kyau za ta fi ingila daɗi za ta fi dubai albarkar kasuwanci da komai haka ba zai gyaru ba sai ya zama mu malamai mun ba da contribution na shawarwari da faɗin menene ya kamata a yi ba wai kawai shi kenan yanzu ramadan ya ana ta nemo malamai visa za su tafi za su je su yi wa ƙasa addu'a kuna jin ba a aiki ba addu'a kaɗai za ta za ta maida dubai yadda ta maida ita saboda haka lallai masu mulki muna gaya muku da daddare ba bacci za ku yi ba kuma duk wanda yake sha'awar zai tsaya takara 2011 ya shirya da kyau ya sani da cewa to ba fa tara kuɗi ba ne aiki ne zai wa jama'a kuma daga cikin aikin shi ne ba bacci in ba haka ba kai zaman ka a matsayinka na talaka ai gadin ka ba ku ga wani gwamnan ya ana rantsar da shi sai ya ce kada a ce mishi kaza ba sai ya ce a ce mishi chief servant a ce mishi chief servant haka ne ko bai ce a faɗi ba he chief servant duk wanda ya zama shugaban mutane tintin laraba suke cewa sayyidul qaumi khadimuhum shugaban mutane shine boyi boyonsu shine bawansu saboda haka ku bari a faɗi gaskiya in an faɗi gaskiya ya rage Allah mu shine shaidanmu na farko sannan sai rekodin da muka yi to duk wani report da za ku rubuta ku aika Kaduna ku aika Najeriya ku aika Federal ku aika ina har in kuna da hanya ku aika mala'iku wallahi tallahi jama'a babu wata magana wadda na taɓa faɗi nake ɗarɗar ranar alkiyama a bincike ni akan ta in ku har na gano ba daidai ba ce zan zo nan in ce muku jama'a abin da na faɗa ran nan ba daidai ba ne amma in har kuka ji na yi shiru to ina kanta ne ba wauta muke ba ba wawaye ba ne mu masu wa'azi ne mu so muke addini da ƙasa ta gyaru don haka babu wata magana kar ku taɓa tunanin akwai wata magana da zan faɗa wata rana a kai gaba a sa in ka ji na yi musu to ba muryata ba ce don haka za ka ji duk wani kansar a duniya dai ni na yi shi ni na raɗa mai sunan yanka ni na sa mai lamba ba wanda yake sawa don haka duk kansar ɗin da ka ce kaza to zan iya tuna me da me na faɗi Allah ya mini baiwar wannan duk maganar da kasan na faɗa zan iya recalling kaset din da na faɗe ta in kuma ba tawa bace kai ka ɗauko nan ka ganganta ka ganganta nan ka ganganta nan ina ji zan ce a'a wannan construction ne aka yi sannan masani ne ni akan harkar fasaha duk abin da zaka jawo muryata ta wani wuri ka haɗa da wani wuri ka haɗa da wani wuri ko da kunne ya ji magana ɗaya ce ina da na'urar da ina sawa za ta nuna cewa maganganun mabambanta ne ai da na ce na shirya da awata na shirya amma ba wawa bane ni dan haka in ku ne wawaye da matasa irin wannan shirman ku je ku karata can amma ku sani da cewa nan is a matured personality yake wa'azi ba shashasha bane kuma wannan aikin da gaske ne abin da ya zaunar da ni zariya ke na wannan aikin ba haka ba na rantse da Allah Najeriya ma gaba ɗaya da tuni ba na zaunata amma wannan aikin na karantarwar kawai shine ya rage min a Najeriya amma ba haka ba na rantse da Allah wanda ba an bauta da gaskiya sai shi da tuni yanzu ba na kasar ashe wannan aikin da ya zaunar da ni kasar na zauna ne don in gyara ƙasata da haka ku bari mu yi musu nasiha ƙasar mu ta gyaru nan gaba ya zama sai dai a ce an taho ina an taho Najeriya siyayya nan gaba duk wanda ƙasar shi ta rikice sai ya ce Najeriya akwai zaman lafiya bari ya zo ya gina gida anan ƙasa ta gyaru mu masu wa'azi mun fi kowa murna da haka amma ƙasa a yi zalunci a shi kenan su malamai a ɗan ɗibi geron kuno a basu a ɗauki sukarin azumi a basu su kenan su yi shiru ina ake irin wannan ba a irin wannan in dai akwai malaman sunna a wuri Allah kiyaye da haka jama'a kun ji sayyidina Umar ne ya je ina ya je kasar Yaman ya je kasar Yaman kuma asalinta kiristoci ce da ya je sai bishop bishop na Yaman a lokacin sai zo ya same shi ya ce mishi ranka ya daɗe ina so ka zo coci ta ka girmama ni cewa ni ma shugaban ƙasa ya zo coci ta ya girmama ni sai sai na umar ya faɗa mishi wannan magana ya ce inna la nadkhulu kana isakum ba ma shiga cikin churches ɗinku ba ma shiga wuraren ibadojinku min ajli tamasilil latifiha saboda gumaka da ke ciki asuwar waɗanda kuka zana na annabawa abin da ke hana mu shiga kenan ma'ana in ba haka ba fa is a constitutional right over Mr. President or His Excellency the Executive Governor or Chairman or kowane ne ya je ya ziyarci coci in kiristoci suka gayyace shi amma in akwai abin da ya saba wa aƙida to bai halatta ya je ba ku fahimci wannan da kyau ma'ana yau da za ku zaɓi limamin garinku ya zama shine ciyaman sai kiristocin garin suka aiko mishi ranka ya daɗe yau muna da wani celebration da za mu yi muna so ka zo a matsayin babban bako sai ce to gaskiya zan zo a matsayina na babban bako kuma shugaban karamar hukuma sai dai kuma kun san ni musulmi ne aƙidata ta hana ni shiga inda yake da gumaka don haka in za ku iya cire waɗannan gumaka zan zo don haka ku musulmi duk zafin kanku da ɗumin ƙirjinku ba ku da wata hujja da za ku ce dan menene yana musulmi zai shiga coci babu inda aka hana shi ya shiga coci sai dai in akwai gunki a ciki in babu gunki a ciki ya halatta ya je saboda me saboda shi ma shugabansu ne ya je ba su haƙƙinsu a ƙarƙashin wannan kenan yanzu idan kiristoci za su yi taro suka ce za su yi taron ne a wani wuri kamar firamare ne ko stadium ko wani abu sai suka ce za su gayyato ka a matsayinka na kai shugaban ƙaramar hukuma ko a marinka na gwamna ko a matsayinka na shugaban ƙasa me ya kamata wajibi ne ka je ku kuma musulmi ba ku da hujjar da za ku ce dan me zai je dan ga sayyidina Umar yana cewa abin da yake hana mu shiga kenan saboda waɗannan abubuwan in ba su fa za a je saboda haka musulunci ba da zafin kai bane da ilimi ne ake yin shi wa kana ibn abbas yusalli fil bi'a abdullahi dan abbas ma ya kasance na sallah a cikin church ina ma'ana haka shine aka ce in aka ci gari aka rasa idda za a mai da shi masallaci sai aka ga cocin da ke garin ai daidai da saitin alƙibla kawai shikenan sai a share ta a kawar da duk barnar da ke ciki sai a shimfiɗa tabarmi sai a rinka yin sallah a nan ba ana nufin cewa wai a kori kiristocin ciki ba a'a an je an yaƙi gari ne kiristocin sun gudu ko kuma an yi wa kiristocin gaba ɗaya musulunta mun samu irin haka an hanyar Kano kiristoci ne sun gina coci sai kuma suka musulunta sai ta zama daidai da alƙiblar ta komai da komai ta yi daidai da me ta yi daidai da alƙibla kawai sai muka ce a daidaita sahu shikenan domin asal cocin an gina ta daidai da yadda alƙibla take kawai kujerun aka kwashe aka share aka gyara kawai aka shimfiɗa tabarma shikenan ga inda liman zai tsaya ya halatta aka ce mecece wannan sai a coci ce amma aka yi sallah a cikin ta eh ta zama masallaci karanta fiqh sunna mujallad da farko al-imam al-baghawi shine ya ruwaito wannan ainihin asari a cikin littafin shi al-jadiyat sai malam yace illa bi'atan sai dai fa cocin da fiha tamasil akwai gumaka a cikin ta to abla dan qasim baya sallah a ciki dan haka jama'a kun ji wannan حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة أم سلمة الله يقارى متى يرجع تبادى لاباري من زن الله game da wata coci da ta gani a ƙasar Habasha, yuqalu laha Mariya, ana ce wannan coci Mariya, to a nan a makon da ya wuce ba manta ba na ce su suka rubuta ainihin Mariya ɗin da alif mamdud da alif baki mu kuma musulmi muka rubuta da ainihin wato ta to a nan an ruwaito ne da yadda abin yake a wurin musulmi domin dama sunan mariya din da mu muke faɗi shine su ma mariya din da suke cewa duk ɗaya ne ai musina da alif makasur yadda muke cewa mariya ta musulmi ita ce Mariya su da kake jin a ce Madam Mariya, Madam Mariya, ba Mary ba, kamar Maryam ɗinmu ita ce Mary ɗinsu. In ka ji Maryam a wurin mutum Mary kenan. Ha, kuma ka ji Mariya, eh, ita ce kuma Mariya a wurinsu. Ruwan ma da musulmi kan shiga sai su ce wai Mariya da Maryam ɗaya ne, a Mariya daban Maryam daban. Sunaye ne mabambanta ba ɗaya ba ne, ko kaɗan ma ba su alaƙa. Abin da nake so in faɗi a nan shine ne, mariya yadda ake rubuta shi mimun sannan sai alif baki sannan sai mai sai ra'un sai ya sai takuri shine mariyatu mariyatu to amma su in ka sami kiristoci larabawa in suka zo rubuta maka ba za su sa takuri ba sai sa alif mamdud in alif um, maqsur alif maqsur wannan alif maqsur da za su sa shi yasa in suka zo rubutawa da turanci sai su san eh R-I-A. Ko kun fahimta? To, amma musulmi mariyatu ne, sai an so a wakafi shi ne sai a ce mariya, suna ne na asalinta ita Kirista ce, aka baiwa manzon Allah ita a matsayinta na baiwa, daga adalci kuma manzon Allah ya mai da ita kwarkwaraye sadaka da ita haifa mishi ɗa suna Ibrahim. To, Ummu Salama Allah ya ƙara ta yarda ta kai ziyara zuwa ga ainihin wato ƙasar Habasha da suka yi da mijinta Abu Salama. sai ta baiwa annabi labarin wata ce laha mariya ana cewa wannan coci mariya fa zakarat laha ma ra'at fiha min suwar sai ta irin abubuwan da ke cikin wannan coci na hotuna da gumaka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah yace ulaiki qaumun idza mata fihim al-abdu salihu waɗannan mutanen da kika ni su ne jama'ar da in wani wala mutumin kirki ya mutu a cikinsu a nan ya kamata ku gane da annabi yake cewa bawan Allah mutumin kirki ba lallai ya zama bawan Allah mutumin kirki a wurin annabi ba amma annabi yana magana da irin tunaninsu ne ma'ana idan wani saint ya mutu a wurinsu ko da saint din nan ba saint bane sin ne amma dai a wurinsu menene waliyi ne idan wani ya mutu a wurinsu a awin rajulu salih ko kuma wani mutumin kirki ko da ba mai ibada ba ne banau ala qabrihi masjidan sai su gina ainihin sai su gina masallaci akan kabarin shi me annabi yake nufi da masallaci coci wurin sujuda wurin ibada ko da yake annabi bai yarda da irin ibadar da suke ba amma sai ya kira abin masjid kamar yadda yau in ka tafi kudancin Najeriya sai ka ji an ce Muslim church Muslim pastor ma'ana Muslim church masallaci Muslim pastor malami ina fata an gane wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su je su zana waɗannan hotuna ko su sassaƙa waɗannan gumaka wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke bada labari idan aka samu wani mutumin kirki ko wani malami ko mai ibada cikin su in ya mutu sai su samu wuri sai su yi mai kabari ko to haka kabarin sai kuma a zo sai a gina wurin ibada wannan wurin ibada ba lallai ya zama babbar coci ba yakan iya zama ko da wani ainihin chapel dan wani wuri da za a dan tsuguna a ibada a dan yi hawaye a share haka sukan yi irin wannan ko kuma wurin ka ganshi an yi shi in a form of a shrine dan wani wuri kamar ma kaga irin wurin tsafi ne na da ko makamantan haka wani ya zo ya ɗauki carbin shi sai ya rataye bayan kwana biyu sai ya zo ya ɗauka in ka zauna a kudancin Najeriya duk za ga wannan ɗabi'ar za ka ga ɗan ɗan kabari ne haka sai a ɗan yi mishi ɗan ɗaki yan rumfa haka na gini a ɗan gyara shi a gyara shi sai ga an kakkafa kusa sai ga ɗan irin wannan carbi nasu na kiristoci sai zo sai rataye shi bayan kwana biyu ya ɗibi albarka sai zo sai sa yana da wani mayafi nashi sai zo ya rataye a wurin bayan kwana biyu zo ya ɗauki abin shi ya sa to shine ibada kenan da suke anan ibada ce shi yasa annabi ya kira wurin mai masjid eh wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su zo su sassaka waɗannan gumaka ka ji abin da ke kawowa kenan yanzu kun ga kiristoci suna sassaka gunki na maryam suna sassaka gunki da hoto na annabi isa alaihi wassalatu wassalam sai manzo Allah ya ce ulaiki shirarul khalqi indallahi waɗannan su ne a shararan halitta a ainihin wato wurin Allah lafazin ula'iki shine asalin lafazin hadisin ibnu hajirin da kanshi a cikin sharhin bukhari gaba ɗaya ce haka ya zo a cikin sahihul bukhari ula'iki to amma ya halatta a ce ula'ika don haka ya halatta ɗin ita an gina ta ne akan ya halatta amma asali fa ula'iki shine damirul mukhatab waɗannan mutanen da kika gani ko kuma kin ga waɗannan mutanen ko waɗannan mutanen amma dai ula'iki wannan yana daga cikin abin da kullum muke faɗi idan yanzu ɗaukar littafi kai ba tare da malami ya karantar da kai ba sai ka ga cewa ula'ika ɗin nan shine asali don haka aka rubuta amma ula'i shine asali ula'ika ɗin ya halatta ne ko an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a ya halatta a yi sallah idan hali ya kama a ina a cikin coci ko kuma a wani wuri wanda ainihin ake ibada idan babu abin da ya saba wa Allah a wurin barin dan yi wani tambihi jama'a akwai hadisi da zamu zo mu karanta shi nan cikin sahihul bukhari sayyidina umar Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya yarda da shi yace ya manzon Allah na yi alƙawarin zan je in yanka raƙumi in yi sadaka a wuri kaza tun a jahiliya sai ban sami ba yanzu gashi na musulunta ko yaya zan yi sai manzon Allah ya ce a wurin akwai tsafi da ake yi akwai gunki akwai tsafi ma'ana wurin shrine ne wurin tsafi ne ce a a wurin akwai yanka da ake na tsafi mutane suna zuwa suna yankan tsafi sai ce a sai ce aufi bi nazarik ka je ka cika wannan alkawarin da kai wannan dalili ne akan cewa duk wata ibada da musulmi zai je gabatar da ita a wani wuri idan har ya kasance babu wani abu a wurin a lokacin da zai ibada wanda ya saba wa Allah ya halatta akan haka a ƙarƙashin haka fatawar mala abubakar gumi da ya bayar a nan nan tudun wada wannan masallaci da aka rufe yau kusan shekara talatin da ta gabata ko fiye da haka daidai ce fatawar shine rikici ne ake yi masallaci ne mutane suka gina shi aka zo aka fara wa'azi waɗannan suka tsaya a ɗariƙa waɗannan suka shiga izala to kowa yana ganin yana da yancin masallacin aka je aka ce to yanzu ko su haƙura su rinka sallah a masallacin ko a rufe Mala Abubakar gumi aka je wurin sai ya ce a'a a je idan 'yan ɗariƙa in 'yan izala suka yi sallah su ƙarfe ɗaya su kuma 'yan ɗariƙa sai su zo sai su yi sallah su ƙarfe biyu shin wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta matuƙar ba wani abu ne 'yan ɗariƙa suka zo suka sa na ɗariƙa su a wurin ba masallaci ne gashi masallacin malam Sama'il Idris na cikin Jos har yanzu haka ake duk zafin jasa wannan haka suke 'yan ɗariƙa su yi nan 'yan izala su yi nan ka rinka yawo ka san me duniya take ciki ka zama kamar kifin rijiya ina fata an gane ma'ana tunda kowa yana da'awar masallaci nashi ne to waɗannan ƙarfe nawa suke sallah ƙarfe ɗaya waɗannan karfe nawa suke sallah waɗannan suna yi karfe biyu sai malam bakar gume ya ce su zo su ci gaba da yi sai aka kawo mishi cewa to ai suna zama suna yin zikirin juma'a suna zama suna yin wazifa sai ya ce ba komai na'am wannan fatawa ce ta malami wazifarsu da suke yi suna barin wani abu na wazifar ne a wurin in sun tashi nan na su suke da ƙaryarsu su tafi ma'ana fatawar malawa bakar gumi tana nan daidai ce zam ba abin da ya ruguza ta shine asali dukkan ibada da musulmi ta kama shi ya a wuri in dai wannan wuri ba ana da wani status ne wani gunki ne ko wani abu ba in ta kama sai ya zo ya yi a ƙarƙashin wannan yau muna tattauna matsaloli akwai lokacin da rikici ya taso masallacin idi mu ahli sunna na can cikaji samarin cikaji suna zuwa suna kwallo a wurin su gama kwallon su shekara suna kwallo mu kuma mu zo mu hau idi a wurin ya halatta ko bai halatta ba a shar'ance ya halatta ba abin da ya bata sallar a nan muna cewa kwallon daidai bace amma abin da ake cewa ko in aka yi sallar tayi tayi ya rage a hana su ko a basu su yi amma dai yin kwallon a wurin bai da tasiri game da lalata sallanmu sallah ta yi wato addinin musulunci ba da zafin kai ake ba jama'a da karatu ake yi eh na a gidan rediyo nan su kuma waɗannan su shiga eh shi kenan babu matsala babu matsala ba haka ake a ka'aba ba za ka zo ka kewaya ka yi ɗawafi wani ɗan bidiya zai zo shi ma ya kewaya ko ya gama kai kuma ka zo ka yi tunda dai bai aje wani status na bid'a shi bai gama kewa ya tafi shi da bid'a shi قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر عبيد الله دن عبد الله دن عتبة يتي أن عائشة lallai Aisha wa Abdullahi ibn Abbasin da Abdullahi dan Abbasin ƙala su biyun suka ce da shi ina son ka gane irin waɗannan maganganun ba lallai su zama a lokaci guda ba ɗalibi ne zai je wurin wannan malamin gobe kuma sai je wurin wancan malamin sai zama malamai biyu ne karatu ɗaya suka biya mai in ya zo sai haɗa su ya ce da wane da wane sun ce ba wai a wuri guda suka zauna ba shine irin haka yake faruwa a nan لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة دا عبد الله دان عباس suka ce yayin da rasuwa ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi sai manzon Allah ya rinka jawo wani mayafi nashi yana lulluba fuskar shi yana budewa gashi fa izagtamma biha kashafaha an wajhihi idan ya jawo mayafin nashi ya rufe fuskar shi yana kwance ne jama'a sai kuma ya buɗe in ya jawo ya rufe sai kuma ya buɗe in ya jawo ya rufe sai kuma ya buɗe faƙala wa huwa kazalika yana yin wannan abu yana buɗewa yana rufewa ga jawabin da ya yi ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa kiristoci da yahudawa albarka don haka kun ku yan rahoto daga cikin rahoton da suka je suka bayar nan wai albani ya tsine wa kiristoci na'am bari ma ya sake la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudawa da kiristoci fiyayyen halitta shi ya faɗi wannan magana don haka duk wani constitution na Najeriya da aka rubuta bayan musulunci yana nan ƙasar wanda ya ce ba za a tsine wa yahudawa da kiristoci ba wannan layin na constitution din ya zama invalid abin da ya sa shine wannan tsinuwar tana nan a najeriya kafin bature ya shigo sahihul bukhari yana nan abdullahi gwandu yana daga cikin mahaddatan shi abdullahi gwandu kuma was a nigerian was a good citizen was a professor gashi la'anatullahi alal yahudi wan nasara manzan allah yana dab da zai rasu ne ku jifa mayafi ne yake lullubawa yana rufe fuskar shi yana budewa yana rufewa yana budewa Aisha da Abdullahi dan Abbasin suka ce yana budewan yana rufewar bai tsaya ba sai ya bude baki ya ce Allah ya tsine wa Yahudawa da Kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sun mayar da kaburbukan annabawansu masallatai wurin yin sujuda sai su Aisha din da Ibnu Abbasin suka ce yuhazziru ma sana'u manzan Allah yana tsoratarwa game da abin da suka aikata kada a yi mishi kada kuma musulmi su yi kenan idan musulmi suka gina masallaci a makabarta ko suka kawo kabari cikin masallaci su ma wannan la'an tattabi su kenan shi yasa dokan manzan Allah ita ce doka ku kwantar da hankalinku wannan hikima da kuke so wai a rinka rufawa in qur'ani ya rufa za a rufa in qur'ani ya bayyana za a bayyana yawa duk wai hikima ce wai suke yi wai a daina faɗin kafirai kai tsaye a'a kafiri kafiri ne in fact ina jin nan gaba ma ya kamata a rinka faɗi da sokotanci dan ya fi daɗi a ce kahiri ina fata an gane ya fi daɗi a ce kahiri ina fata an gane ko a faɗi da fulatanci a ce kaɗomero yawwa Allah ya kiyaye قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة يتي للمنزن الله ياتي قاتل الله اليهود الله يزين ويهودا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ثم يرد قبربكا أنباوانسو مسلاتي dalilin da ya sa manzon Allah ya ce Allah ya tsine musu kenan kuma manzon Allah yake ƙara tsine musu domin ku san cewa ku ma musulmi in kuka yi Allah zai tsine muku iyakar magana kenan fa'idar kawo magana kenan da yasa suka ce yuhazziru ma sana'u yana tsoratarwa game da abin da suka aikata saboda abin da suka aikata din nan shirka ne da haka musulmi a sokoto da suka yi gini a kan kabarin shehu dan hodiyo lallai su gusar da wannan gine-gine su bar zallar kabarin in ba haka ba wannan tsinuwa tana nan tana bin su diman da'iman iyakacin maganar kenan doka ce wadda manzon Allah ya faɗi dab da zai rasu wannan doka tana nan keke da keke ba abin da ya canza ta don haka musulmi ba kyau ku kawo masallaci ku hada da makabarta ko ku hada kabari da masallaci ko akasin haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu makon da ya wuce na baku labarin wannan littafi tahziru sajidi min ittikhazil quburi masajid ma'ana tsoratar da mai sujuda game da yin ainihin wato mayar da ainihin kaburbuka su zama wuraren sujuda yayin da muka ji waɗannan hadisai jama'a me rage mana kuma aiki amma yana da kyau mu ɗan ji kuma me manya-manyan malamai suka faɗi musamman malaman fiƙihu na mazhabobi abin mamaki abin sha'awa kun san wanda ya rubuta wannan littafi babban takwarana muhammad nasiruddin al-albani nasiruddin wa sunna shi ya rubuta littafin da ya gama kawo hadisan sai kuma ya ba da labarin mazahibul ulama'i fi zalika ina masu yada jita-jita suna cewa wai albani bai yadda da malaman fiqh ba by extension wai nima albani da jiniyo wai nima ban yadda da malaman fiqh ba wannan duk ƙarya ce jama'a ake mana wai duk so ake ai distorting din ainihin da'awar wai a gurbata da'awar wai sai a ce ba su yadda da malaman fiqh ba ba su yadda da mazhaba ba wai ce maka ba mu yadda da malaman fiqh ba ka'idar ita ce ka zo gobe muna da wata shahararriyar lacca da za mu yi a nan za mu bayyana ba mu yadda da malaman fikihu a matsayin a ɗauke su cewa masu kafa shari'a ba mu matsayinsu a wurinmu shine masu sharhin shari'a masu sharhi malaman hadisi ba mu yadda su ma a ɗauke su a matsayin masu kafa shari'a ba su ko malaman hadisi masu dakon shari'a kanikawan hadisai kowa da matsayin shi amma ka ɗauki malaman fikihu sun tsaya a kujerar manzon Allah to ba mu yadda ba to su ko malaman fikihun ba su taɓa yadda sun hau wannan kujerar ba wasu ne suka hau da su don su samu wasu amfani kamar yadda a jahiliya mutum sai zo ya aje gunki in ya zo ya aje gunki me yake yi sai wani ƙato sai zo ya tsaya a bayan gunkin da daddare idan za ka yi tafiya sai a ce to ka je tsakar dare ka ce to zan tafi fatauci ƙasar sham zan tafi ko ƙasar yaman sai ka jefa sadaka in ka jefa sadakar shi wannan ƙato da ke bayan gunki kai baka san yana nan ba in ya duba sadaka ya ga ya karama ce sai ce babu sa'a sai ka ce gunki yana magana da kai sai ka sake karawa sai babu sa'a har sai ka jefa da yawa sai ya ce Allah ya sauke ka lafiya duk wannan jahiliya ce haka aka yi ta musu ina fata an gane wannan da kyau to yanzu misali sadda annabi ya zo ya ce wannan ƙarya ne sai aka ce ya ƙaryata allolinmu a'a wasu ƙarfi ne kawai aka yi wani mutum mutumi aka aje ana cutar mutane da su saboda haka jama'a in dai malaman fiqihu ne mu salafiya mun yarda da su dukkan su gaba daya ba wai guda hudu ba sun fi arba'in duk mun yarda da su amma in dai a ɗauke su a matsayin su ma suna kafa shari'a irin yadda annabi ya zo da shari'a to wannan ba mu yadda ba kuma su ma ba su taɓa hawa wannan kujerar ba in dai littattafan fiqh ne mun yadda da su amma haka ɗauka cewa littattafan fiqh matsayin su ɗaya da qur'ani ko hadisi ko sunfi to nan ma ba mu yadda ba nan kam in zaka je ka bada labarin magana a haka to za mu taimake ka ma da kuɗin buga jaridu ka je ka faɗa a haka amma in dan ka ce sun ƙaryata fiqihu sun ƙaryata malamai sun ce ba su yadda da malamai ba a duniya akwai wanda ya kai mu yadda da ta'ammuli da malamai zaman mu nan sunan malamai guda nawa muka faɗi waɗanda muka karɓo hadisi daga wurinsu duk malamai ne inda ba mu yadda da malamai ba ta ina muke samun shari'ar wannan da'awa jama'a an daɗe ciki da waje ana so a gurɓata ta ita ce da'awar suna lallai ne ku tashi ku zama vocal ku buɗe baki ku yi bayani me kuke nufi ya rage in an yi muku muguwar fassara Allah ya riga ya san kun fita dan haka bari ku ji mazhabobin malaman fiqhu daga littafin Malam Nasir Din Albani wannan littafin ya rubuta shi kusan shekaru 50 ko 60 da suka gabata gashi yake cewa mazhabu shafi'iyya mazhabin shafi'iyya annahu kabiratun cewa gina masallaci ko hada masallaci da kabari babban laifi ne qala al-faqih ibn hajar al-haytami ya ce babban malamin fiqhu ibnu hajar al-haitami ya faɗi fi zawajir an iqtirafil kaba'ir a cikin littafin shi mai suna tsawatarwa game da yin laifi a shafi na 120 mujalladi na daya yace al-kabiratu salisa wal rabi'a wal khamisa was sadisa was sabi'a was samina wat tis'una babban laifi na casa'in da uku da casa'in da hudu da casa'in da biyar da casa'in da shida da casa'in da bakwai da casa'in da takwas yana lissafa manya-manyan laifuffuka ne sai ce ittikhazul quburi masajid mayar da kaburbuka masallaci babban laifi ne wa iqadu suruj alaiha da kuma kunna fitulu a sanya ainihin security lights akan makabarta a haska ta hakan dare yayi ko kuma a kawo a ci balbal ko fitulu na ruwa a sassa ko a kawo lantarkai a haska makabarta wannan haramun ne yana daga cikin manyan laifuffuka wattikhazuha awsanan haka kuma da mayar da su gumaka ana zuwa ana ibada ko ana sacrifice ana yanka a wurin ko makamantan haka kashi nan za ga da daddare mutum ya je ya tsaya jikin kabari ya ɗauko na abu ya danna a ciki tsafi ya je yi wannan laifi ne haramun ne bai halatta ba wa tawafu biha da kuma yin tawafi kaga mutum yana kewaye kabari yana kewaye kabari wastilamuha da kuma shafa ishafi kabari wajen ya shafi albarka wassalatu ilaiha da kuma tasa kabari gaba yana sallah duk wannan laifi ne mala yace sun masaka ba'd al ahadith al mutaqaddima wa ghayraha sa'annan sai kuma ya kwararo waɗansu hadisai daga cikin waɗanda ainihin suka gabata bayan duk da ya kawo maganganu dogaye zan ba ku littafin kuna so ku fito start ina dan takaita mana ne sai yake cewa qasdur rajuli salah عند القبر متبركا به عين المهادة لله ورسوله mutum ya tinkari kabari domin ya je neman albarka a wurin wannan kabarin ya ce wannan ita ce asalin sabawa Allah da manzon Allah don haka ina dangin mu fulani da ke tasowa tun daga adamawa adamawan kamaru da adamawan Najeriya ba fulatani ya crossing Najeriya a kaikaice ya tafi har ina ya tafi har Sokoto ya tafi har gwandu ina wai ya je ziyarar neman albarka a wurin dan hodiyo saboda zai je aikin hajji ya ku dangin mu fulani wannan shirka ce ku bari dan hodiyo bai kawo wannan a cikin karatu ba ya ce a bari shi ma lallai a bari ina fata an gane sannan ce wabtida'u dinin lam ya'zan bihi Allah kuma wannan kirkiro addini ne wanda Allah bai yi izini da shi ba linnahaya anha saboda an yi hani game da haka sai ce tamma ijma'an ya tabbata cewa wannan ijma'i ne fa inna a'zamal muharramat wa asbab shirki as-salatu indaha wa ittikhadhuha masajid aw bina'uha 'alayha yace domin yana daga cikin manya-manyan abubuwan da aka haramta yana daga cikin kuma sabubban shirka yin sallah a wurin da kabari yake sannan da mayar da makabarta ta zama ainihin masallatai da kuma gini akan ainihin wato waɗannan irin makabartu barin yi tambihi a nan don karka fahimci kuskure akwai wurin da ya zama tsohuwar makabarta ce an rushe an gina anguwa a kai ba a ganin kaburbukan ina hukuncin sallah a masallacin da ke wannan anguwar kamar masallacinmu na gidan alhaji lawan direba masallacin nan namu na gidan alhaji lawan direba da wannan gangare gaba ɗaya tun daga gidan sharu har gaɓar fadamun nan gaba ɗayansu makabarta ce ina yaro na san lokacin da ana ɗoran tallan manja daga can cikin muciya nake tasowa zan haura anguwar ina anguwar ɗan shuka ne ake cewa hayin ojo a da kafin a ce mata ojo nan nake haura na zo wurin saboda makabarta ce na iya tuna ina yaro ka ji fa wani abu na yara sai in rufe ido na sai in wuce makabarta haka ido na a rufe kaburbuka ne a wannan wurin gaba ɗaya jama'a tun daga daidai gidan sharu da gidan alhaji usman har gangaren fadaman nan duk kaburbuka ne yanzu wannan masallaci ina hukuncin ai sallah a ciki ta halatta domin a cikin masallacin babu surar kabari babu tudun kabari amma asalin abin da aka yi ga makabartar bai halatta ba ne a musulunci ba a rusa makabarta makabarta ko shekarar ta dubu nawa ba a rusa ta kabari ko shekarar shi nawa ba a rusa shi wannan fatawa da suke gaya muku da kawo yan kabari ya kai shekara talatin da kaza ana rushewa ƙarya ce ba ta da asali shi kabari jama'a da masallaci wakafi ne shi kuwa wakafi babu ranar da za ka yi kace to ka dawo ka karbe ko kuma yanzu bukata ta kama ka ma'ana ka ba mu wannan wuri mun yi masallaci sai daga baya ka zo ka ce kana son wurin za ka yi shaguna ka yi wakafi Allah ka ba to haka duk sanda kuka bayar da wuri aka yi makabarta ko gwamnati ta bayar aka yi makabarta bukata ba za ta sake tasowa gwamnati ko wani a ce za a rushe wannan wuri saboda daɗewan lokaci sai a ce za a yi gidaje a wurin ba don haka abin da aka yi a wannan wurin an yi shi ne a ƙarƙashin waccan fatawa da malaman nan na da waɗanda karatunsu surkulle ne su suka baiwa waɗannan sarakunan fatawa dan na tuna a wannan lokaci jama'a kwabo uku ake zuwa a ba mai anguwa ko kwabo biyu sai ka riƙe dutse sai ka jefa idan ka jefa gwargwadon inda jifan ka ya tsaya to filinka kenan ina ƙarami lokacin babata ta taso ni gaba muka zo nan anguwar aka je aka ba mai anguwa to ke tunda mace ce kawo kwabo biyu aka jefa to da yake mace ce ba za ta sa stamina ta yi jifa sosai sai ta dan jefa aka ce iyanan ta ce to iyanan jifan ta ya kai shikenan shi yasa kaga dan gidan gid haka haka ake lokacin nan na fatan na fatan mun gane in kuka tambayi dattijan yana na wani tsohon soja fari da ya zo shi bai san haka ake ba aka ce dauki tsakuwa ka jefa sai jefa aka ce ah kai ba ka ce soja bane yace to ya ka tsaya ne yace a yau an ce jefa ne shi aka ce to shikenan ce a yaya abin aka ce mishi ai gwargwadon tsawon jifan ka nan ne ce kai mana yadda yake soja malam da ba sai yayi fawa ta taso ba tukuna abin da nake so in ce gaba ɗayan anguwar jama'a akan makabarta take gidan mahaifina yana nan ƙasa ina ƙarami ina noma alayyahu wata rana sai da na haƙo allan ƙashin mutum a daidai ɗakin zaure yana nan inda ɗakin zaure yake duk makabarta ce a nan anguwar a lokacin to wannan abin asali bai halatta ba muna faɗin wannan hukuncin ne ba cewa ake a tashi wannan anguwar ba dan kar ku je kuma ku ce an ce kuma a tashi anguwar rahoton ku ba zai kare ba ma'ana cewa muka asalin abin da aka yi ba daidai ba ne amma ina hukuncin salloli da ake a gidaje da masallatan sallah ta yi kenan wannan fatawar tana faɗi nan gaba yanzu ga makabarta nan makekiya a nan tudun wada a ƙarshen wannan fili inda ka tafi tudun wada ka tafi zaka kama hanyar Jos nan da ko shekara nawa ne bai halatta a ce wannan makabarta a je a raba gidaje a wurin ba haramun ne in aka yi haka na ɗaya kenan na biyu haka duk wata makabarta kenan idan makabarta ta cika abin da yake a sunna shine sai a kewaye ta shikenan ta zama tsohuwar makabarta malamai suka ce sai a je a yanka sabuwa ko kusa da ita akwai wuri ko kuma in babu sai a je nesa da ita in an rasa wuri duk garin sai malamai suka ce to a nan sai a rinka bin ƙididdiga wannan kabari ne yafi kowanne tsufa wanda ake zaton ya rididdige a yanzu suka ce sai a haƙe shi ƙasusuwan da za a samu sai a tara su gefe guda in aka zo aka sa wannan sabon mamaci su kuma waɗannan ƙasusuwa sai a zuba su a gefen wannan mamaci sai a haɗa a rufe su haka malamai suka ce ake yi kuma haka ga muka ga malamanmu suna yi a madina a yanzu din nan idan ka je makabartar baki a a yanzu za ka samu kaburbuka tun na zamanin sahabbai da tabi'ai da makamantansu suna nan to makabartar baki a ta cika makabartar baki'an nan kakkaf faɗin ta fa bai wuce ainihin a ƙara daga wannan ta tudun wadannan da rabi ba to a ce shekara dubu ɗaya da ɗari biyar ana binne mutane yanzu amma abin da ake ana rotational system ne wannan tsohon kabari su tun da lahad suke yi idan aka haƙa aka gane kaza kaza to bayan lokacin aka tashin aka haƙar sai a kauce wa daidai wannan sai a yi ramin ƙasa ya ƙara zurfi sai a zo sai a sa wannan sabon mamacin ƙasa da wannan to in ya ƙure kuma fa sai su dawo su ma sai su ga sun tara kasusuwan gefe guda sai a zo a sa wannan sabon mamacin to irin haka malamai suka ce in an samu larurar karancin wuri to su mutanen madina gaskiya yadda muka hira da wani malami ya ce ba karancin wuri ba ne ana neman albarkar wannan makabarta ne kowa yana son ya kwanta a cikinta don ita ce manzon Allah ya yanka da hannun shi shi yasa har yanzu ake kai da komowa a wannan wuri ina fatan mun gane su abu huraira su aisha su ummu salama duk suna kwance a wannan wuri haka famatu zahara duk suna nan a wannan wuri har ma wata biyu da suka wuce yan shi'a suka je za su kwakule ainihin kabarin fatima shine yan sandan saudi arabia suka casa su shine za ku je suka yi ta maganganu suka yi ta maganganu video tape din yana nan akan internet buga www.youtube u u na kai sannan tube na tube din keke tube t u b e youtube com kana buga za ga hoton hadda inda 'yan sanda ke dukansu youtube din ka sashi a matsayin kalma ɗaya don haka jama'a kun ji wannan gina kabari ainihin akai da gini akai duk bai halatta ba babu kyau jama'a hatta zama akan kabari in kun kai makabarta din nan an je za a rufe mamaci sai ga wani ya dan jingina akan mamaci ko akan kabari babu kyau jama'a ko a taka ko a zauna akai duk babu kyau sai a bari Allah ya taimake mu jama'a kun ji mazhabin shafi'iya ina karanto mana a tattakaice ne sai kuma mazhabi na biyu mazhabul hanafiya su kuma suka ce alkarahatu taharimiyya suke an hana hanin kuma na haramci gashi abin da almajirin abu hanifa mai suna muhammad yake faɗi a cikin littafin shi kitabul asar kuji ya ce la nara an yuzada alama kharaja min alqabri bai halatta ƙasar da aka fitar daga kabari ba in aka tashi aka rufe mamaci to kada a ƙara da wata ƙasa ita wannan ƙasa ita za a mayar ina fata an gane sannan wa nakrahu an yujassasa mun hana a sanya wa kabari ainihin siminti ba a shafe siminti akan kabari au yutayyan ko kuma a kwaba ƙasa laka a yaɗe bayan kabari au yuj'ala indahu masjidan ko kuma a yi masallaci a inda kabari yake kun ji mazhabin wa mazhabin ahnaf sai mazhabul malikiya at-tahrim mazhabin malikiya su kuma suka ce haramun ne al-imam al-qurtubi ya faɗi a cikin tafsirin shi a mujalladi na goma shafi na talatin da takwas ya ce ƙala ulama'una malamanmu na malikiya suka ce wa hadha yahrumu ala al-muslimina an yattakhidhu qubur al-anbiya'i wal ulama masajid waɗannan hadisai dalili ne akan cewa haramun ne musulmi su mayar da kaburbuka na annabawa da malamai su mai da su masallaci haram ne رابعا نهدفا مذهب الحنابلة التحريم مذهب hanbaliya kuma su kuma suka ce me su kuma suka ce ainihin haramun ne to su ma maganganu ne suka ainihin masu yawa kwarai da gaske waɗanda daga cikin maganganun sai dai kawai in ɗibo mana ainihin wato kaɗan daga ciki gashi kamar yadda ya zo a cikin ainihin fatawa malamin ya ce fal masjidul ladhi ala al qabri la yusalla fihi fardun wala naflun masallacin duk da ya zama akan makabarta ko akan kabari yake ba a sallar farilla ko ta nafila fa innahu manhiyun anhu an hana kun ji maganganun da malamin ya faɗi sannan sai malamin ya ta kawo wasu matsaloli yana tattaunawa a kai ya ce to yanzu in aka waye gari ga masallaci an riga an yi shi ga kuma kabari ya ce sai a duba wanne ya riga wani zuwa idan masallaci ne wurin sai aka kawo kabari aka sa ce sai a kwakula kabarin sai a kai shi makabarta a je a haka kabari sai a sa shi a ciki a bar masallaci ya tabbata masallaci idan makabarta ce aka yi masallaci a wurin sai a rusa masallacin sai ainihin a bar abin nan sai a bar makabartar sai ce to amma in ya kasance kuma kabari ne a wurin sai aka zo aka shata masallaci a kan shi sai zama kabarin ana da yaƙinin ya tsufa ya riddige malamai suka ce to za a iya bubbuge shi a shafe shi da ƙasa kuma shi kenan domin anan ko da an ce a haƙe shi ƙarshen ta babu komai a cikin shi jama'a kun ji waɗannan su ne fatoyin malamai insha Allahu ta'ala waɗanda da su ne za mu ainihin rufe karatun nan sai dai kaɗai jama'a za su ba mu kamar minti biyu zuwa minti uku ga sanarwa wadda ainihin zami muna da lacca gobe wadda zami taken lacca ita ce kamar yadda ainihin muka faɗi a ran nan karan bana maganin zoman bana in ka zo gobe ka ji ma'anar laccar insha Allahu ta'ala ita wannan laccar za mu yi jimami ne a cikinta ga al'ummar musulmi waɗanda aka kashe ‘ya'yansu maza da mata a rikicin da hawarijawa suka tayar a Najeriya na kashe ainihin al'ummar musulmi da kuma tayar da ainihin zaune tsaye da kuma bayani akan ba ta kashin da ya faru a tsakaninsu da sojoji da ainihin hukumomin Najeriya insha Allahu ta'ala. To abubuwan da muke so mu ba da ƙarfi a wannan wuri shine za mu bayyana menene manhajin ahalus sunna wal jama'a wajen karɓe da kuma bayar da hujja yaya muke karɓan hujja yaya muke ba da hujja sannan menene tafarkin ahalus sunna wal jama'a wajen zalunci in ya bayyana daga masu mulki ko kafirci ko fasikanci ko barna da dukiya sannan yaya tafarkin khawarijawa ike menene matsayinmu game da ire-iren waɗannan zalunci da kafirci da ɓarna da ke faruwa ta ɓangaren masu mulki da kuma ɓangaren ainihin talakawan gari ku zo za mu yi muku lacca akan haka insha Allahu ta'ala gobe a wannan masallaci ƙarfe goma na safe insha Allahu ta'ala sa'an nan wannan laccar za ta biyo baya da bayanai waɗanda su ne za su taimaka wajen warware abubuwa da dama waɗanda abin takaici da mamaki shine malaman Najeriya ba su ma san me yake faruwa ba, al'ummar Najeriya ba su san me yake faruwa ba, jami'an tsaro na SSS su ne